بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau ashirin da hudu ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da hudu arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha hudu ga watan januwari dubu biyu ashirin da shida miladiya za mu ci gaba karatun da muka saba muna yi na wannan daura na nahu ko mai alwajiz fi nahwi was sarf muna cikin alfa'il ko muna cikin alfa'il inda shi malam yake cewa akwai wajeje da ya fi zafo fi'ilul fa'il idan da alaihi dalilu wa ya buƙal fa'il wa yan kasu mazalika ila kismaini hafin ja'is da kuma hafin wace ko? shafi na talatin yana magana akan fa'ili fa'ili shine wanda yake shine ya dauki gabarin aikin ce akala zaidu ne ta'ama to al'akil shine zai shine zaidu alaka shi shine yake aiki din muka ce da ma fa'ili ya kamata fi'ili ya zama ya gabace shi kai zama ya gabace fi'ili in ya gabace ilmi fi'ili kuma ya zama jumla ismiya ya zama jumla ismiya wannan fi'ilin da yazo za a kaddara a matsayin a juya shi zama jumla jumla ismiya in kuma fa'iliya riga ya kuma ya zama kuma jumla fa'iliya wanda wannan ya dillo alal hudufi wa tajaddud shi kuma jumla ismiya ya dillo alal alluzumi waddawa wannan dai magana ce mai tsawo ta fuskan bambancin su to shine ana ke cewa yau hudufu fa'ilul fa'il za a iya share fi'ili na fa'ili din idan dalla alaihi dalilin inda akwai wata mununiya da za ta nuna shi wa yabqa al-fa'il sai a bar fa'ilin shi kadai wa yanqasimu zalika ila qismayn ya kaso kashi biyu akwai harfin ja'iz akwai abin da ake sharewa wanda yake in ka share ja'iz ne jawaz ne wannan in ka share wannan to yayi babu za a ce maka dole sai ka sai ka wannan ba zaka iya zuwa da shi zaka iya share shi zalika idan kana al-fa'il jawaban an su'ala wannan idan wato fa'ilin ya faɗi a matsayin ya faɗo a matsayin amsa na na tambayar ka da aka yi na hawo man kara aka ce waye karatu fata kulu muhammad suka ce muhammad kai shuru kawai ma'ana ko kara muhammad kaga wannan in kaga dama ka kawo fi'ili in kaga dama ka share fi'ili man habara waye halarto ka ce habara muhammad in ka dama ka ce muhammad habara muhammad ko kuma muhammad kai shuru wannan kowanne kai to wannan yayi din insha Allah ta'ala sai harfin wajibin abinda ke shi dole sai an share shi ba za ka idan ja alfa'ilu ba da in wa idan a shartiyataini shine idan fa'ili ya zo bayan in da idan a shartiyataini na hau kauli ta'ala kamar faɗin Allah ta'ala idan sama'un shaqqat kaga shi anan as-sama'u din shine fa'ili in shaqqat an share ta wannan in shaqqat ta gaba tana nuni zuwa ga wata wani fa'ilin ne shi ma wanda yana asma'un da aka share da kuma wa in ahadun min al-mulmin ga wasin bayani wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu ay fa ajir fa ajir al-mushrikin ko ah wa afwan wa in ahadun min al-mushrikin wannan in ahadun in istajaraka ahadun ne fi'ilin an share in istajaraka ahadun min al-mushrikin wannan isa jaraka na gaba fa'ilinsa shi ma an share takdirinsa shi ne dai wannan ahadun ɗin wannan ko huwa ko ahadun abin da ke faruwa wannan wani abu ne na su malaman nahawu suka yi za ku bi kamar wasan yara amma ba wasan yara ne ba kun san idza iri na muke da ita wannan wannan wannan madda ta idza irin da ku yanzu daga shi ya faɗa ce akwai a shatsiya a shatsiya kamar in ko kamar da alfudaiya kuma akwai alfujaiya wa zai kawo misalin alfujaiya a yanzu alfujaiya shi ne daga fujatan ɗin nan kawai da ka fito sai ka ce sai ga kaza wannan sai ga ɗin wannan shi ne alfujaiya ya ce ai ita shi ne ɗin wannan fuda amma ka kawo misali sosai yanda yanda irin wannan haka yanda yanda zamu ai zan ba ku misali ne na wajen idan sama'u a cikin shakkat zan iya cewa misali aka yi cewa ja al-ustahu fa idza tullabu fa idza tullabu ghayru hadiri malamin ya zo sai ga malamai sai ga dalibai ba zo ba ja al-ustadu fa idza tullabu fa idza tullabu mutaakhirun to su idan sunan da ya zo bayan idza al-hudaiya suna sanya shi ne ya zama mubtada malaman nahwu khabarin sa na gaba to amma shi sunan da ya zo bayan idza ash-shatiya duk da a takadiri da za ka ce ya kamata ya zama shi ma mubtada ne irin idza al-fidaiyya tunda suna ke zuwa bayan ta afwan suna suna yakan zo bayan ta to sai ce to sunan al-ism al-waqi ba'da idza ash-shartiyya fa'il li fi'l mahdhuf fa'il na fi'ili na fi'ili mahdhufi nan da kace idza sama'u ka cire wannan inshaqqatin kawai kace inshaqqatin da babu ita da yasa a takdiri ne su ce shi ya zama mubtada shi shi in shakka ta zama kamar mubtada ba suka ce saboda shi koyaushe wajen takariri an fi son ka dinga yawan lura da fi'ili la'annal fi'ila aqwa amila tunda yanzu kana magana amil ne ba ma'mul ba a kasan ba mutum kana amil ma'mul amil shine wanda iya wanda shi da kansa shine ya shine ya sababa rufa'a ko ya sababa nasba kaga wanda wake yin wannan galibi fi'ili ke yi aqwa amilan aw al-arabi hayya aqwa amilan shine alfai saboda shi shi ya saƙilu bi nafsi da kansa da kansa yake tsikaran fa'ili da fa'ili yake tsikaran fa'ili da fa'ulun ne shi kuma suna galibin al'amari shi ya fi zama ma'amul wani ne ke zuwa da tsikare shi sai da aka suke ce to inda taqdir fa yanbaghi an yuqaddama inda taqdir aw at-ta'alluq ya zama an yuqaddama taqdiru fi'l لا تقدير الاسم لأن الفعل أقوى عاملة شيكما والاسم غالبا ما يأتي معمولا سيدي إلا إذا شابه الفعل فسد مسده أو عمل مثل عمله أم فهمت؟ فلك وجن تقديري وجن تقدير كثير الطلاب في الجامعة سوء وجن ما لما لا في دكتي الطلاب مص... طالب حكمة زيد في الجامعة da ka ce zaidun mustaqirun fil jami'a gwara ka ce zaidun yastaqiru fil jami'a saboda mai saboda yanzu kana magana kan ta'alluqi abu ne ta'alluqi da wannan da wannan wanda wanda ya sababa mushi ya tasiri akan sa to fa yan bazai an yakuna al fi'l huwa al muqaddam lil ism saboda shi ko san ko yaushe fi'ili shi aslun lil hadath ai shi galibi shi ke nuna yake nuna wato yanayin tajaddud wal hadath تجدد وإحداث الفعل وإحداث شيء جديد شيء كما غالبا الاسم هو أدل على على الثبوت والدواء فإن أكبر وجم جملة ثبوتية جملة da kake son ka tabbatar da wani abu shi ne ga galibi yayin da ake sa kai kololuwa wajen tabbatar da abu sai a cire jumla fi'ili a dawo jumla ismiya saboda me saboda li'anna al-ism adallu ala thubuti wa dawa shi kuma fi'ili adallu ala al-hadath mutlaq al-hadath take nunawa kawai shi ba lare yana nuna wai da an mai an yi an yi an yi an yi ta inni laka la minan nasihin kaga inni laka la minan nasihin sai bai kawo an safuka ba dan wani kila yana nuna tajaddudi a ne yana nuna yana maka cewa shi diman da'iman da'iman abadan huwa ala nasihatin lahu wannan shi ne bambancin amma shi amma a wajen takadiri waye ya fi zama amin shi ne fi'ili saboda shi dama sai ili ai kalarinsa kalarinsa shine ya nuna sabantuwan aiki ko bin filma zai ko haɗe ko mustaqbal an fahimta to faruwan aiki afan kace sabantuwa wani ya dauka faruwan aiki saboda haka fa innahu yanbaghi saboda to anan shi ma idza sai suka ce to wajen takadiri da'iman abadan idan ka zo idan sama'u karka ce mishi mubtada ka ce idan sama'u nan as-sama'u fa'ilun li fi'lin mahbub wa taqdir shine in shaqqat idan ka zo na in shaqqat kuma ka ce wannan fi'ili ne wannan ta'u ta'u ta'alif fa'iluhu damirun mustatir taqdiruhu as-sama'u ko huwa to da kaga wannan haka suke da irabin sa duk da kaga haka kaman wasan yara amma kuma haka suke yi to akwai abin da suka yi tibari akwai abin da suka akwai abin da suka lura haka zalika in ahadun min mushrikin haka isa jaraka nan dai shine dai isa isa jaraka an isa isa jara ahad wa in isa jara ahad wannan in ahadun ahadun nan fa'ilin ne da fi'ilin ma'ruf taqdiri shine isa jara alladhi yafhamu bil siyaq shi kuma wannan isa jaraka kuma shi kuma fa'ilinsa shi ma an boye shi taqriruhu huwa alladhi ya'udu ila ahad to wannan shine shine abin da suka yi auren galibi za ka samu wani lokaci in suka tashi suna yin wani wasan yara kuma ba wasan yara ne ba wani lokaci akwai abin da suke yi bari saboda ba su dama ni da kai a larabci wani bayi da magana wajen a tafabu haza la yakadu yan bani alaihi shay amma wajen wajen da irabi in ba ka ba sai abuwa sun mace muku yi maka karshen da ka rarrabe to amma in suka rarrabe sai ga wannan shi ake takhalij annahawi wanda ya fi kowa iya takarir an nahawi za ka ga da irabu sai ya fi kyau inda wani lokaci aka zo ga ayi sanjaran sa wajen wajen takariri to ina ganin kamar wannan abin da zamu faɗa shi kenan ina ganin sai mu shiga cikin na'ibul fa'il wajen takadimi na wajen takadimi na na maf'ulun bihi alal fa'il ai mun faɗi wajen idan ya zama fulun biyu yana da yana da yana da bamir wannan wujubu kun san mun faɗi jawaz ai misali jawaz shine wajen lafsul intibah misali misali muka kawo misali muka ce qatala ar-ra'is al-bugatu to da kana son kasancewa lalle shi yana da muhimmanci da aka shafa ko kuma ka ce ikhtatafa ba duk kaga shi ba zai zai dauki to mu ce ra'isa Venezuela ko ikhtatafa ra'isa Venezuela Trump a yanzu kai abin da kake son ka faɗa cewa shi ya Trump ya ya sace Maduro to ai shi kai Maduro yanzu kake ka kawo kuma da siffar tare akan sa cewa ya za a yi a shiga garin garin wani kake son ka nuna muhimmancin abin sai ka fara kawo mafulu ne wannan jawazi ne in ka gana za ka ce ikhtatafa Trump ra'isa Venezuela amma yayin da kake son kai wani alghazul balaghi lil ghazul balaghi saboda aka nuna kai lafzul intibah li ahmiyati ma qama bihi min jarima abinda yayi na laifi wancan mutumin sai ka ce ihtabafa ra'is venezuela trump shi dani to wannan shine jawaz to amma shi wajen alwujub shine nace muka kamar misali ya zama ya zama shi yana zamir kamar in yana zamir ka ga nan rabbuhu a wancan aya wa idza tala ibrahima rabbuhu yana da zamir wannan wujuba dole ka cike tunda dai ka kawo ka kawo wato fa'ilin yana da zamir alladhi ya'udu ila al-maf'ul to kaga kuma zamiri kuma yazo ga gabanin wanda yake wakilta ai kaga abu zai zama wani iri to da ka sai zama ka fara kawo shi wanda za a wakilta shi kawo kawo shi wakilin yazo eh sai ko kuma ya zama zamiran mutasila shagalatina amwaluna alhatina shahawat alhatina kaga akwai damir mutasil ko damir munfasil iyyaka na'budu iyyaka na'budu in kaga da kace na'budu ka shikenan amma kaga anan kace iyyaka na'budu ko yazo a sadara sadara shine yazo ya zama shine ke saba a lokacin saboda shi din shine wato kusan kamar mawdu'in magana din ko ne ya zama saboda wani shi ake tambaya shine al-mas'ul anhu shi al-mas'ul anhu shi kamar kace kam kitabin qara'ta kaga qara'ta alkitaba ne ai amma tunda littafi yanzu ake tambaya to yanzu haka shine fi mahalli aqul bihi wannan kam da kitabi da kitab da ko kuma ka ce man tuhibbuhu man tuhibbuhu uhibbuhu wannan saboda saboda ba'un ne mushaddada ita kuma man'in shartiyya ce ya kamata kasan kusan tana tajzimu fi ilai ne kamar ka ce in in tuhibba uhibba in ta in kamar in in ta akul mu cire wannan tuhib kar ku kullum ku gani ba a kawo wani man tukrimuhu ukrimuhu ukrimuhu to kaga idan wannan ai ukrimu man tukrimuhu ne ai ukrimu wannan fi'il fa'il man ko fa'ili maf'ul bihi ne maka sai aka yi takadimin sa sai aka takadimin sa saboda huwa lisadara da annahu al-mas'ul anhu eh ko kuma lishartiyya kaman kam kitabin karata da sauransu wanda dai duka kusa abu ko yanzu da da wato dalili na hasr in to shi al-mahsul shi ma sai ka sai in maf'ul bihi ne sai ka sai ka sai ka sai ka zama shine farko inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama kaga nan saboda ana sa hasirin masu tsoron Allah kadai su ne malaman sai aka fara gabatar da mafulin biyu kafin fa'idi da sauransu ne kusan wani abuwa sai ku je ku duba su eh eh lil hasr lil hasr Allah as'alu Allah as'alu saboda kana son ka nuna cewa ubangiji kai zaka zaka roka sai ce Allah as'alu to wannan shi ma kaga Allah na mafulin biyu ne muqaddam lil hasr li gharb hasriyyin لأنه تريد أن آه كمان تريد أن تقول لا أسأل غير الله إنما أسأله هو آه إنما الله أسأل يقول الله أسأل so, آه نائب الفاعل نائب نائب الفاعل هو ما حذف ما حذف فاعله وأقيمه ومقامه da ga ga shi na su na'ibul fa'il su ma su maka na'ibul fa'il a tarihi eh mu gani ba eh an samu tawafuqi ma fa zama fa'il huwa qima huwa maqam shine abinda aka share fa'ilin sa aka tsaye da shi a matsayin aka aka tsaye da shi a matsayin wato shi bijire na na fa'il wannan uqima maqamuhu yana da yana mafhumi wannan iqama iqamatu فاعل الفاعل مقام الفاعل wannan yaktabi ka zama ka ka matso da shi wajen bayan ka matso shi ko ka canza da irabin sa wannan shine iqamatu na'ib al-fa'il maqam al-fa'il saboda shi bayan da can bayan da can shi mansub ne bi nasibihi nasibihi shine mene shine fi'ilin sa ko sa fi'ili da ba shine rafi ko nasib rafi nasiban shi fi'ili shi ne ba abinda muka kwanta wata ila mafaɗa ba lokacin da suka ce inna wa anna tashbihul fi'il fi nasbiha al-asma al-fi'il al-fi'il rafi'un nasu ne ita ma kuma ta zama nasu kaga sun yi ittifaqi saboda to kaga shi anan marfu'in fa'il ne shi kuma mansubin shi kuma maf'ul bihi to shi mansubin sai ya dawo uqima maqamal fa'il to shi bayan uqima maqamal fa'il kuma sai ya zama kuma an dako li'irabin shi fa'il sai aka dawo aka sa mishi aka sai mishi ya zama ta shi ma zama zama marfu ba mansub ba to wannan shine abin da sai kira al-iqama da za ka ga wani lokaci in sun tashi za su dai maka magana iqama iqama in suka zo wannan wajen iqama abin da suke magana kenan ay uqima maqamu uqima uqima na'ibul fa'il maqamal fa'il thumma hurrika bi harakatihi thumma hurrika bi harakatihi misali a nan bari mu kawo misali a kala a kala zaidu ne ta'ama kaga akala fa'ili zaidun fa'ili ta'ama maf'ul bihi to shi abu da ake magana idan za ka yi mabni lil majhul wanda za ka nuna an yi ne ba san waye aikata din ba sai ka ce kawai shi wannan zai kame da shi haka ukila at-ta'am wannan ya dawo nan mutum da ya dawo nan sai ka dauke asalin wannan sai ka masa sai ka ukila at-ta'am haka za a yi shi da ƙima makamar fa'il shi kenan shi da naibul fa'il huwa labi naba manaba alfa'il sai ga nuwabul fa'il zai ba da misalai ya ce nuwabul fa'il wanda suke wakiltar fa'ili akwai al-maf'ul bihi lahu shuriban labl wannan shi da al-aula wal ashhar bin niyaba al-aula wal ashhar bin niyaba bin niyabati bin niyabati al-fa'il huwa al-maf'ul bihi shi ya shi ake ake fara gabatarwa shine misalin misalin da in ban kawo mutu ba mai ganewa shine kace shariban shariba amrun labana amru ya sha ya sha madara to in kana son kace ka gina shi akan ginin da ba a san shi ba sai ka ce shuriban labanu kaga wannan maf'ul bi maf'ul bihi al maf'ul bihi naba manaba al fa'il wa uqima maqamuhu wa uqima maqamuhu wa hurrika harakatuhu wa hurrika bi harakatihi haka qutil al-kharrasuna ma ko shi ma haga wannan naibul fa'il ne al-masdar zai iya zama kuma masdari zai iya zama masdari نحو قوله تعالى كما فرق الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة متى مصدري أنا نفخة نفخ النفخة نفخ نفخة فإذا نفخ في الصور أي فإذا نفخ نفخة في الصور nafkatun wahida so anan kaga masdari ne kaman ka ce ne fa idza nafakha al malaku fi suri nafkhatan wahidatan an gani kaga wannan masdari ne masdari ne ne masdari masdari maf'ul mutlaq in kuntuna a cikin mulha da muka yi fa idza nafakha fi suri nafkhatan wahidatan fa idza nafakha al malaku fi suri nafkhatan wahida to sai ake son a cire wato shi malakin shi fa'ila lil ilmi bihi saboda an san waye shi to ce fa idza nafakha fi suri nafkhatun wahida na al masdar huwa la ba'd al fa'il sai kuma wannan al jar wal majrur al jar wal majrur shi ma yakan zama fi mahalli na'ib al fa'il dukila ila saffi kamar ka ce dakala musamman wajen irin fi'ili lazimin nan ka ce dakala inda babu maful biwa ka ce dakala amrun ila saffi kaga dakala fi'il amrun fa'ili ila saffi kuma wannan shi kaga wannan shi bu jumla ce jar wal majrur ne to in ka cire in ka cire ya zaka yi tunda ba maful bi to dukila ila saffi دخل إلى الصفي يعني الجار والمجرور هذا في محل نائب الفاعل شيء شيء شيء شيء شيء يا واتو يا وانا الإنسان نقول إذا بقى الظرف misali misali idan ila din in sunan ba mabni ba zai iya sarrafuwa sai ka sarrafa shi sai ka sarrafa shi an wato shi wannan harafin kan iya suna in harafi na shi jumla zai iya sarrafuwa ka kamar nan azzar na hau sima shahr ramadan صيام شهر رمضان كما كتي صام الناس شهر رمضان كتي صيام شهر رمضان جلس أمام الحقيبة كتي أمام أمام وانا وصل سما نظر فيها يعني سند علوما وانا انزي إيه انزي سأتي أمام الحديقة سيدما إن إن أنت أقيم هو مقامه أقيم هو أي أقيم نائب الفائل مقامه وانا شيء أكيد مقامه وانا خلي وصل انسى sai ka dawo sai ka ba shi wasaninsa akwai wata aya da za ta samu iskali bari in ba ku misali in ga ko za ku iya wannan dinta wannan inda Allah ta cewa in ta'dil kullu adalin la yu'khadh minha la yu'khadh minha kaga shi ma wannan ai ai min min al-adl ko ai min an-nafsi afwan min an-nafsi jar wal majrur ne to ya ne rawu ne zama وإن تعدل وانا انت وشرطية ce تعدل kaga gashi ta riga ta yi aikin ta ma ma'amuli in ce gashi ta da ta da wato jazma bi sukun ta a zahira kullu adalin wannan kuma shi wannan wannan ne ba take tilamu mazdar ne ba ko ce ba maful mutlaq ne kullu adalin shi sai zai zai da wasali sama to sai kuma la yu'khad minha ana yu'khad wannan lil bilal al majhul fi lil bilal al majhul minha shi ne dai zai zama wakili na na'ibul fa'il to amma ya takadirin zai zama za mu ce ne ai la yu'khadhu al-'adl minha sai zama mazari ko mu ce la yu'khadh min an-nafs shay'un shay'un sai zama na'ibul fa'il shine takariri a wajen ha فلك أنك لا يؤخذ منها أي لا يؤخذ هو هو الضمير يعود إلى إلى العدل أي هو لا يؤخذ هو ذلك العدل منها أي من النفس وكما قلت لا يؤخذ من من النفس شيء يعني لما to shi anan in duka zaka ga kamar ihtimala ne zai iya dauka to amma shi kuma al-aswab anan kar ka ɗauki ka ce kai takadirin bamir shi ne asalin mahbufu na ibn fa'il din alladhi halla mahallahu al-jar wal majrur ba haka zaka faɗa ba sai ka ce wannan jar wal majrur halla mahalla mahbuf na ibn fa'il din sa da wato shay'un ya fi dacewa saboda me saboda shi sai zama la tu'khad minhu shay'un adalan an nafsihi wannan shi zai zama zai zama zai zama takadirin saboda saboda haka suke wasu suke cewa to anan a ce la tu akhadh minha shay'un saboda li salama kawai an fahimta amma dai waje hali ne duka mu ci gaba halatu na'ib al-fa'il halin da na'ib al-fa'il kan ci kansa na'ib al-fa'il ko dai zama isman sarihan suna kudu kudu nahawu suriqa al-mal sadaqa lususul mala sai ka cire mishi maf'ulu fa'ilin fa uqima al maf'ulu bihi maqamahu wa u'riba bi i'rabihi wa hurika bi harakatihi ko damiran muttasilan nahaw suritu fi nuzha dan shakata da muka dina yi farin ciki kaga wannan damiran ne muttasilan suritu galibi shi lafazin wannan asrur din nan wurin larabawa baya zuwa lillahi ilmalu galibi su su su su lillahi ilmalu suke sai da an sa da farin ciki ba ka cewa kan nayi farin ciki ko ka ga nayi farin ciki lillahi ilmalu muke sawa sai ka ce surra marra ba ke sarraba an fahimta suraitu bil qaika na an sa da farin ciki da halwa da kai ba za ka ce nayi farin ciki ba so kaga anan menene ai surutu ana wannan ana shi shine wannan ai dole akwai wanda akwai lissafi man sarrafu sarrafu ko wace Allah ta'ala sanya shi farin cikin sani kaga shi aka share bamiran mustatiran nahaw albab futih ai futiha huwa kaga bamiran mustatiran nan shine na'ib al-fa'il الضمير يعود الى الباب كو الى الى الى, إلى الفاتح عفوا الباب فتح نعم اه نائب الفاعل عفوا شيء ضمير ضمير يعود الى الباب ان اي فتح الباب ديكو فتح الباب فتح زيد الباب sai aka cire zaidun aka ce futiha to tunda albab ya zo jumla ta zama ismiya sai kan sai lakka taqriri ya zama huwa jumla fi'liya ko fi mahalli raf'i khabari mubtada masdar muawwal dai ina masdar mu'ulima annaka musafir ay ulima bi safarika ulima bi safarika kaga bi safarika ko annaka musafir shine naibul fa'il ana sai jumla zai iya ma jumla baki da yadda dai ko ka sani a cikin afa ta'alu nu'min sa'a to ina na mu zana ana mu gabira ina mu zana ana wala ai ai ba ina naibul fa'il ana akwai naibul fa'il ana ai babu shi ai babu kawai ka kwata maka lokaci nu'minu ai kaga ba fi'ili ne cikakke ba nu'minu nahnu nahnu ba shine fa'ilin ba sa'atan kuma shi kaga ba zai yi zan ba sai aka sa'an da suka kawo ba misalin da yi ba a kawo jumla mu gani a kawo jumla alhuda wannan ta'ala nu'minu sa'a wannan magana ce kun san muna cewa zamu yi da khariji magana ce ta ko Abdullahi bin Rawaha ko kuma Mu'adh bin Jabal Imam Bukhari ya yi ta'liqin ta cikin sahih littafinsa idan ka tawo Mu'adh bin Jabal Abdullahi bin Rawaha an ce shi ma ya faɗi magana maka bacin wannan da akwai wacin shu'abul iman al-bayhaqi akwai kuma an danganta wa Ahmad Akhdam makamancin sa cikin al-Fath al-Bari da Ibn Rajab al-Hanbali da gudi ya kawo su jara wa majruran nahwu qubiba ala al-liss kaga jar wal majrur wannan shine halla mahall naib al-fa'il kamar kace qabada ash-shurba qabadat ash-shurbatu al-lususa ko ala al-lususi to shikenan kaga tunda ala al-lusus kace ko ala al-liss shi kenan sai ka cire a shirɓatu fa'il ɗin sai ka matso da allis fa a kamta alkalima makama alfa'il ko bar na hausima yawmul khamis daga ba yawmul khamis ba yawmul khamis saboda uqima maqamu maqamu ko masdaran qila qawlun jamil ay qala fulan qawlan jamila to kun kana shi kace qila qawlun jamil wato ka mai da shi ya zama ra'ibin fa'il kada ka mishi irabi da irabi na fa'idi kaunin za a ce tunda ba shi ne ba ba shi ne makulin ba ka ce ƙanan lahu ƙaunan jamila misali to kaga ai makulinsa ne to kuma in ka cire mai za a dawo da shi in ka ce makulin ko ka ce mazdar duka da yayi قول زي ما في أحكام نائب الفاعل أحكام نائب الفاعل يأخذ نائب الفاعل أحكام الفاعل وهي الرفع نحو وضع وضع الكتاب shi yana shi yana dafa hukunci hukunci ne na fa'ili shine rufa'a idan marfu kamar wuda alkitabu abda alkitabu kamar ka ce kamar ka ce ne wada'a zaidun alkitaba kaga zaidun shine gani irabun sa marfu' ne shi ma shi da ka tira zaidun sai ka dauko da irabun sa ka sanya mashi mafulin da hidin sai zama wudi'a al kitabu at-ta'aqqur an amilihi shine al-asl ya zama ya zama shine ya biyo bayan amil din sa wannan shine al-asl kamar da kuka sani kamar yadda shi ma fa'ili al-asl an yata'akhkhara an amili ay an fi'ili shine kace ja'a zaidun kaga ce zaidun ja'a to wannan shine sai ma suka ce in za ka ce ji'a kan mu ce wannan shi ma kamar guzi alkitabu alkitabu kaga ta akhara an ana amili amili ne ba amilin sa shine wudi'a لانه لو تقدم saboda inda ya gabata ya zama shine a farko la asbaha mubtada da ya zama mubtada abu da ya fuka fada a baya nahu qawlihi ta'ala wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila jannati zumara menene menene menene na'ibu fa'il na'ibu fa'il fa fi'ili kuma zama na'ibu fa'il ai kuma tare cin katin kenan fi'ili na'ibu fa'il zama fi'ili aka ga qad aslatta al-fi'l ila na'ibu fa'il kenan yawa allazina taqaw wannan shine fi mahalli na'ib al-fa'il amma mahzufu na'ib al-fa'il ne da mahzufu na'ib al-fa'il wasiqa al-muttaquna wasiƙa almuttaqun alladhina ittaqaw rabbahum amma sai aka wasu kansu an fahimta wani alladhina na'ib din sa ne mahbub din shi asal na'ib al-fa'il din an share shi sai adamu jawazi hazlihi sannan kuma na uku daga cikin kuce kuce sa ba shi wa share shi ko kaddara ku sai ayi ba shi wa share shi kamar da fa'ili ba shi wa shi ba share shi ba kida ce an share shi amma shi ba ya faɗa game da fa'ili ba yace la yajuzu hazluhu shi ma wannan adamu jawazi hazbihi li'annahu asbaha umda saboda da can da can bayan yana fadla ya zama umda shine ba'da an kana fadla fadla ba'da an kana fadlatan sai ta tawo ana bace umda bace ce fadla al-umda shine ar-rukn al-asasi fil jumla alladhi la yustaghna anhu غير ممكن ان تستغني عنه شيء كما مثلا هذا خبر كما فعل فاعل ثم لا لا لا رسول الله ba za a rasa ba ko duka samu mutane da khabar ko ka samu ko ka samu fi'li da fa'ili to amma shi al-fadla shi umda kaga aya ce kaman taraku tarakun jumla da duk jumla tana bukatar ko fi'ili ko fa'ili ko mutane ko khabari to shi kuma al-fadla shine abinda yumkin an tastaghni anhu innama hun innama hiya mukammilat lil jumla tana kammala jumlolin ne shi al-mukammilat lil jumla ita ce al-fadla kamar maf'ul bihi kamar afdar kamar alhal kamar maf'ul fi shine albar kamar abubuwa da irin wannan wanda zaka su alfadlat ne wanda zaka iya cirewa in ka cire kuma zuwa ya cika kataba zaidun jarsa zaka cewa kataba zaidun kai shi kaga kaga ka abin nan alhal jaa zaidun rakiban zaka cewa jaa zaidun kawai ba sai ka faɗi halin sa ba الظرف سافرت صباحا لقد سافرت da sauransu da sauransu wannan shine alfabla to kaga da can ai in kace ka saba zainu lidarsa ai da can shi addarsin fabla ce to amma yanzu da aka cire zainu sai ka dawo da darsin bayan sa idan zama umda kuma kutiba darsu idan ya zama umda ba da an kana fablatan yawwa to wannan shine abin da suke magana alfabla suna da yawa su a tamitsu ne fabla ne kabar kalimatan zaka ce kabar kashu ba ka kalimatan din aljar wal majrur shi ma fabla ne dhahabtu ila suqi zaka ce shi dhahabtu wala ka da ka ila suqi ba wala mukammilat ne sai talhaqu talhaqu amilahu alamatu tasniya kaga shi ma nan yayi mana na yayi taqdimin shi maf'ul bihi ana yayi taqdimin maf'ul bihi على شيء على الفائدة علامة شين أي شين شين أبدا تلحق عامله علامة التأليف أكو علامة تأليف da take bin amil ɗinsa amil ɗinsa shine kamar fi'ilinsa fi'ilinsa amil ɗinsa shine rafi'uhu din fi'ilinsa tana to alamar tasniya idan kana mu'annathan a wani alamar ta'alif ne ko ku jara shi ku jara shi alamar ta'alif لكن يقوى أبدي هو تلحق عامله تلحق علامة التأنيث إذا كان مؤنثا عامله علامة تمتي تنا بيبيتا فئلي wanda ya aiki akan na'ibul fa'il lahu qawli ta'ala uhdat al-anfus ash-shuh kaga al-anfus na'ibul fa'il ne uhdirat sai aka musa mata ta'u ta'alif to kaga ta'u ta'alif qala lahiqat al'amil al'amil ne al'amil uhdirat shine fi'ilin ai fi'ili da ya sababa al'anfus sama ya saba wannan to al'anfus kuma kaga yana da ai wannan ne jami'i ne wannan jami'i kuma qattu anna idan kusa jami'i wani lokaci a wajen larabawa ana da wajen wajen ai luzumin ta utane ko ko halatin abashi akwai maganganu a wajensu za ku fi cikin Qur'ani cewa qala niswatun ba a cewa qala zati niswatun ba wannan da annahu yajuzu an an tu'attila al-kalima an alamatiha lit-ta'nif aw qawlihi ta'ala yasma'u ayati llahi tutla alayhi wannan tutla wannan damir ya'udu ila wannan ta utane din ai damir ne ta utane na damir ne na ayati llahi آيات الله كما كان جمعي فهنا تلحق عامله على وجه التأنيث إذا كان مؤنثا نحو قوله وأهدت الأنفس آه تصير ملاحظة إذا كانت الجملة أكثر من مفعول فإما فإما يرجم لا wannan dai wannan dai wannan dai gaskiya kamar sai mu kawo baga irin irin irin abin da suka faɗa a can a can fa'ida ba su kawo da habaɗin ba wannan an maɗin ya yi wani iri ba zai zama haka ba abu daidai dai abinda suke magana dai a ma ya nubu anil fa'il ya kunu bi hasbi ma yali ku tira an fa'al nan idan kana fil jumla akthar min maf'ulin idan a cikin jumla akthar min maf'ulin fiye da daya fa ma ya nubu anil fa'il abinda zai kwafe wakafin fa'ilin ya kunu bi hasbi ma yali zai zama kwatan kwatan haka na farko galibi wata wani fi'ili ne ake samun shi da da maf'ulai ne kawai in ka kawo bala wato sai ka misalin da su kaga su mana ma kaman duk shi suka kawo idza kana al-fi'l yata'adda li maf'ulayn qad yat fa ina yata'ayyanu an yanuba al-maf'ul al-awwal na'iba 'ala al-fa'il idan ya zama maf'uli ne yake da su guda biyu to maf'ulin na farko din shine zai zama na'ibin fa'ili da mafuli na biyu kuma ya tsaya zai cika tsaya a matsayin mafuli ɗinsa kamar ka ce zanna sabiyu al'ilma sahalan zanna sabiyu al'ilma sahalan to ka ce da asabi suka ce gunna al'ilmu sahalan kaga al'ilma maf'ul awwal ya zama kuma na'ibul fa'il an fahimta an gane ko ba gane ba gunna kace zanna sabiyu zanna ba fa'ili bane الصبي ba fa'ili bane al'ilm ba maf'ul bihi ba sahala ba maf'ul thani ba don ka kuma ne bunna fa bunna al'ilm ne bunna al'ilm sahala ويبقى المفعول الثاني منصوبا في مفعول ثاني زي تسيبه زي ما منصوب انسى سواء كان من باب ظن واخواتها نحو ظن زيد مسافرا لا سنكاوبا ظن زيد مسافرا اظن yake gunna suka ce ko gunna zaidun musafiran aw min babi kasa wa a'ma duk wasu abin da ke alaka da kasa a fa irin wannan wanda su ma yana dauka suna za su iya daukan makulai guda biyu a'fa al-faqiru u'tiya al-faqiru dirhaman wanda ce a'fa al-ghaniyu al-faqira dirhaman kaga yake makuli guda biyu to shikenan in ka ce da ce u'tiya al-faqiru dirhaman هذا الفقير مفعول الاول يا ذو هذا شيء مفعول هذا نائب الفاعل درهم كما شيء مفعول الثاني ويجب ان ينوب المفعول به الثاني نائب عن الفاعل ويبقى الاول منصوبا في البابين اذا امن اللبس to wani wata magana yake yanzu yace ya halatta ya halatta shi kuma wato maf'ul thani din maf'ul bihi athani zama na'ib al-fa'il shi kuma na farkon sai ya zama ya zama mansub abusan da aka maka a na biyu amma idza umina nafs idan ba samu cikin kudin ma'ana ba in ka samu cikin kudin ma'ana to dole ka garawa asali me ya asali al-aslu shine maf'ul al-awwal shine ma na'ibul fa'il shikenan saboda in aka samu kudin ma'ana kaga ana gunna zaidun musafiran sai ka ce gunna zaidan musafirun sai ce ya halatta idza umina nafs وأعطي الفقير درهم أي أعطي درهم الفقير الفقير الفقير عفوا أما إذا لم يؤمن اللبس إذا أخذ وتكون كل يوم معنا فيجب إقامة المفعول الأول دولة في أن تدع المفعول الأول شيء أمر شيء شيء كريم ولا يجوز إقامة المفعول الثاني نحو ظن زيد عمرا ظن زيد عمرا وأعطي زيد عمرا أي أسهم لبس saboda mai saboda kaga duk sunaye da guda biyu sai ka rasa gane waye wane ne aka ba waye ya amsa eh in ka ce utiya zaidun amran wataƙila shi amran din bawa ne an fahimta ka ce to an bashi shi to kaga za a samu allabs ana saboda suna da suna ya zo a haka inda aka ba allabs shikenan dole sai dai maf'ul awwal inda akwai annabta da wani ma'ana inda in kace gunna shi amru shi aka ba zaidu din sai kuma kace gunna zaidan amrun ai ka biya ma'anar kuma yanzu shi ga bawa ya zama ubangida ubangida zama bawa to kaga an samu annabs amma tunda abu za ka samu annabs ba in kace utiyal faqira dirhamun an san dai dirhami baya bayarwa faqiri shi yake yake azza kaga an san me me kake magana kawai wannan babul jawaz ne wa illa fa inna al-asl an يكون مفعول الأول هو نائب هو, هو نائب الفاعل كما قلنا شيء الأصل والأفصح آه إذا كان الفعل يتعدى لثلاث مفاعيل كما أبقى ولو أبكما إيه وأنا كما شو كمان سو يوم أفعال يقين سو سكي بوانا من سو أعلم إيه إيه سو بينا أعلم أرى ده سوران سو أنبأ أخبر حدث ثم إلى إلى وأنا nabba'a khabbara duka waɗannan irin waɗannan fa'ilai duka za ka ga lokaci suna da suna da mafa'il guda uku mafa'il guda uku wani kama da wannan bari mu kasu mu misali suka bayar min babu a'lama wa ara fa ila ta'ayyana iqamatu maf'ul al-awwal to dan dole sai dai ka zama maf'ul awwal shi zaka dawo da shi ilan maf'ul na'ib al-fa'il lahu u'lima muhammadun zaidan hadiran u'lima muhammadun zaidan hadiran an ga mishi wa zaidin ana kaga nan in ka ce za ka juya shi zaka juya shi abinda muka yi a cewa maf'ul awwal da maf'ul thani muka juya shi utiya al-faqir dirham to inda za ka ba Allah sun kuwa saboda nan maqul ne guda uku ba za ka sami abu nan kamar ka ce ne a'lama a'lama zaidun muhammadan a to ai zaidun na aka ko a'lama amrun muhammadan
أعلم محمد زيدا حاضرا eh أعلم محمد a wannan ina son kawo shi bina'i lil ma'lum din
أعلم أها.
أعلم محمد to زيدا حاضرا زيدا حاضرا إيه، اعلم محمد زيدا حاضرا kaga yanzu amma ka cire muhammad din kuma fa sai ka ce u'lima Mu- a u'lima a ta aka yanzu ka kawo mana shi ka kawo mana fa'idin ne fa mafulun bi ka kawo kai eh mafulun bi ka kawo wannan guda uku ake ake magana Mm. kamar in- in ce da ukhbira kaga malik yace akhbarani az-zuhri hadithan sahihan galibi sai na biyun ai ai maqulun biyun ba wani mai karfi ne ba sai a dan yi wasu abubuwa kace akhbar malik yace qala malik akhbarani akwai akhbara malik akhbara az-zuhri malikan hadithan kaga az-zuhri shine fa'ili malika maf'ul awwal آه، حديثا مفعول ثاني صحيحا مفعول ثالث كو تو ان كتاشي لا تمشي بناء للم- للمجهول بقى تكتب اخبر مالك حديثا صحيحا هذا مثال يا فتو هو ويجوز إقامة الثاني إذا أمن اللبس ya ce in shi ma shi ma ne misalin wancan idan an amince za ba za a sami cikin kudewa ba kamar ka ce ulima zaidan farasuka musrajjan آه، مسرجا عفوا فإذا لم يؤمن اللبس لم يجز إقامة الثاني لا أعلم زيد خالدا منطلقا آه، أما المفعول الثالث فلا يجوز إقامته نائبا عن الفاعل to آه، wannan duk abin da suka faɗa kusan shi da abin da muka gaya nan sai dai mu du- mu duba mu ga misalan nasu ya ɗaba ko bai ɗaba ko ba haka misalin farko suka ce ulima muhammadun zaidan hadiran ya misalin ya fito sosai me me ma'anar أرسلت محمد
to
زيدا زيدا to sai to sai to to juya shi zuwa ga mai la'ilma ilma ilma alimto
إلهي حبيبي a juya shi kaka daga didi ka ce a'lama a'lama ko ka ce a'lamat mu kawo a'lamat fatimatu muhammadan ta sanar da shi zaidan hadiran شر حاضرا كسام كسام منطلقا أعلم أعلم أعلمت فاطمة زيدا منطلقا يا رجال تفكوا يا تفي فإذا أنك تيجي تكتي أعلم محمد زيدا منطلقا آه، لا على حاضر اسم فاعل لي كودي هنا نقول لك هذا أمك تي حاضرا يا ذو لكن كان لكن أعلم محمد أن زيدا حاضرا أن زيدا حاضرا مثالي amma an ka ce mutsarika ne zai zai na kafa kamar zai fita biya daidai sai kuma na na biyu to suka ce kuma zai yi kuma ka ce ulima muhammadun ah, ulima muhammadan zai ah, zaidun ah, mutsarikan Su- suka ce wai idza ulil labs za a iya za a iya za a iya wato shi shi maf'ul tsani ne ba maf'ul tsani din ba maf'ul tsani yuqamu maqama maqama maqama shi da yake da suna maqamal fa'il din an fahimta kamar anan suka ce a'lama zaidan farasuka musrajan menene zai zama asalin in muka biya shi zuwa bina'il ma'lum ma'lum kaga a'lama muhammadu zaidan tara suka musulman wannan shine abin da ya koya- ya koya mishi ya sanar da shi ne a'lama zaidun muhammadan zaidan hadiran wannan zaidan hadiran shine kamar maqul maqul qawl ko kuma wato shi abin da aka sanar musu na ce maqul qawl saboda a fahimci me suke magana kamar ya ce ne zaidun hadiran wato ya sanar da shi to shi to kaga anan suka ce in an idza ulil labs suka ce ulima zaidan maimakon ulima zaidun sai zama fara suka ka da shi da asali wata kamar shi fara suka musarajja musarajja na afuwa فإذا لم يؤمن اللفظ لم يجي لم يجز آه لم يجوز إقامة الثاني نحو أعلم زيد خالدا منطلقا هذا أنا بأسامي بأسامي اللبس لم بأسامي علينا منطلقا لم بأسامي هو زيد هو خالد لأنه دار بين الاسمين an fahimta Muhammad eh da yanzu ka ce zaidun kha- munṭaliqan in ka ce in zaidun ko kha- zaidun shi ya kamata ya zama maf'ul uh, na'ibul fa'il domin shi aka sanar ma cewa Khalid qadin talaqa to idan ka ce duka ka ce ka zo ka- Khalid in ka mishi wasali sama shi kuma zaidun ka mishi wasali ka mishi bamba ko zan ko ka ko juya abin to ai ba za a gane waye ya tafin ba me aka san ya tafin ba irin dai wancan shi ma zunna zaidun amran ba a san ba a san wato shi amrun ne zaidun ko zaidun ne amrun ba yawwa to ina ganin kamar wannan ya ah, ai kamar wannan wazi ko نعم. Mm, أعلم محمد زيدا حاضرا na'am.
عند قائل a a'lam u'lim laka ce ba
وأغلب Mm.
أعلم محمد زيدا منطلقا
na'am.
عند a habir din ma yayi ai yanzu mun gane me suke magana أن شاري قائلا eh أن شاري فأميد أجناء للمعلوم eh ka dawo da fa'ilin ba سيأتي سيأتي هذا قائل eh isa zai fa'il محمد يكون مسؤول الأول eh maf'ul awwal ne ما زيد maf'ul thani habir maf'ul thani eh سيأتي هو قائل to kawo fa'ilin
سيأتي عن لما a a'lam din ai i'lam ne a'lam yu'limu i'lama قائل يكون da aka kawo fi'ilin jarar aka ce allama allama ta'alim ne a alama ilam ne da bambanci
أنت أعلم بكم وأعلم بكم دولة دولة haka da yake amma ka amsa da kake kawo kamar shabbaha yushi kallama yukallimu takliman in dai in yazo a zai fa'ala to sai dai zama taf'il in yazo af'ala sai dai zama if'al eh, ikmal i'lam Mm, ci gaba ولم تكن شاعر علم إبراهيم محمدا زيدا to ai kaga ba in ka ce allama kaga ya koya mishi ne shi kuma wani i'lami ne izani ne sanarwa ne i'lam ne shine i'lam sai da kace a'lam a'lama ibrahimu muhammadan zaidan hadiran ko ghaiban ka fahimta to idan ka tashi kace ibrahim sai kace u'lima muhammadun zaidan hadiran ko ghaiban haka zaka bar shi yawwa to ina ganin wannan ayi shi ma ya fito ko eh lokacin mu ba sani ba ko ko da yau kace za mu tashi kuma ga ta kwazarin ta yi to yau din ma dai na yi misali ya ya rike mu to ina ganin insha Allah ba kan ba misali bi za mu yi dakata a nan insha Allah inda tambaya sai sai a yi a duba jira ta da abin da tambaya amma abin da suka manta wa waje ne wasu faɗa ba shi ne shi ne shi yadda ake canza bina'i na fi'ili ai wasu faɗa ba wanda kuma da yana da muhimmanci Eh, yana da muhimmanci ina ganin sai ku je ku duba eh, muna talibiraf sai ku gani yadda ke canjawa kamar ya kutubu ya zama ya kutabu yawon kamar shi bumma a waluhu wa ku sira ma kabla a khiriki kamar futiha eh, ta so um, ai shi kenan ko na ganin kamar kudin aka tare nan kawai idan muka zo go- go- gobe ba makaranta ji ba makaranta sai a je da huta Eh, sai asabar insha Allah muka zo asabar inda galibi takwas da rabi eh, a- a- a ranakun zuwa makaranta takwas da rabi muka wuce za a dan samu haraji sai mu dinga tsaya takwas da rabi su kuma asabar da lahadi kun kuma na dan karawa dama amma dai abin da ke jawowa katin baya nisa kuma rashin zuwa da wuri gaskiya So, ba zai ba zai in ce zan zo na zo ba zai in ce za a fara karatu ba ko mutum ɗaya ko biyu na samu za a fara karatu Eh, sau da haka kuna wani lokaci na kan kira muhammad in ji an an ƙara so an ƙara so sai in ji ba ƙara so ba sai in za a yi lokaci yau kun gama sai bakwai da wani abu ina wani bakwai in ta- bakwai saura kaɗan da kira aka ce kawai wani da wani wani da wani so in ana zuwa da wuri wanda shi da ba dama kuma a samu a fafata da yawa A- akalla ya fara ce inda- inda na tsara a wannan sati ya fara ce mun kai tashin da biyar haka shayi ko arba'in ne mai makaɗan a ga wajen shashi biyar ko ko bakwai haka ba biyu ba so kuma zuwa da wuri na da yana taimakawa kwarai da gaske sai a rika yi makara ba da himma sosai wajen zuwa da wuri insha Allah فأولا بقى تجعل باب الأداء أولا بقى حسنة لا يأتي بلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولا تلا جار وقت ولا نهيري ولا تكن يومك الشر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين